الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar alhamis 22 ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara na da 1442 wanda ya dace da uku ga watan shida shekara ta 2021 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da darasi na biyu a cikin littafin sulamul hudati ila ma'rifati arkanin sala wallafar babban malami a shaiku Uthman ibn ishaq ibn umar a taurari rahimahullahu ta'ala mun tsaya a ƙarshen muƙaddima a satin da ya gabata yau za mu tashi wata matsala kamin a shiga littafi domin duk bayanan da suka gabata shimfiɗa ne kawai sharan fage ne akan abin da zai wa baya to akwai wata matsala mai matuƙar mahimmanci da malam ya kawo kamin a shiga littafi wadda za ta taimaka maka wajen fahimtar abin da zai biyo baya to shine ma da yace mas'alatun ai hadhihi mas'alatun wannan wata mas'ala ce mai girma da zan kawo maka a in qila laka idan aka ce da kai ayyu fardin wani farilla ne kowace farilla ce tujzi'u bil layli wanda take wadatarwa idan an bashe ta a cikin wani yanki na dare wala tujzi'u bin nahari amma ko an yi ta a wani yanki na yini ba za ta isa ba ba za ta wadatar ba dole ne da daddaren nan da ake bukata to da daddaren nan za ka zo da ita in ka jinkirta ta kakkaita da rana to ka yi aikin banza to faƙul in ai ma wannan tambaya in ka haɗu da masu tambayar ƙuri masu ƙoƙarin ƙuri malin a yi tambayoyi masu wuya don a nuna gajiya wasu ko? to malin ce ga amsa alwukufu bi arafata sai ka ce shi ne tsayuwan arafa tsayuwan arafa rukuni ne min arkanin hajji kuma ana yi ne ne wani yanki na dare bayan rana ta faɗi kafin alfijir ya fito in ka yi shi alhali ba cikin wannan lokaci ba to tsayuwanka bai yi ba saboda haka ka bar wani rukuni na yake haji shi da abin da mali yake nufi wa huwa fardun shi alwuqufu bi arafa farilla ne yujzi'u billai yana isa yana isarwa idan an yi shi a cikin wani yanki na dare wala yujzi'u bin nahari kakaf din yini in an yi shi ba zai wadatarwa ba zai isa ba saboda ba can an ka ce an yi shi fa in kila laka idan aka ce da kai hawa yau ka sake samun wani mai ƙoƙarin ƙule ka ya ƙure ka ya ga kagaza a harkar ilimi ayyu fardin wai sai ya tambaye ka wani farilla ne yu'adda da ake bayar da shi fi waƙatin maksusin a cikin wani lokaci abin keɓancewa kuma shi wannan lokaci laisa huwa minan laili ba cikin dare ba ne wala minan nahari kuma ba a cikin yini ba ne a wani lokaci ne na daban ya fita daga dare ya fita daga yini ba a kiran shi dare ba a kiran shi yini to faƙul ga amsar da za ka ba da sai ka ce kuwa salatu subhi shi ne sallah asuba sai mala ya ce izlauka na minan laili inda a ce sallah asuba cikin dare sallar dare ce to la jaza lis-sa'imi al-akalu fi waqtiha da ya halatta ko da ka gama sallar asuba ne kai sahur eh to kaga amma babu wannan ba wanda zai ce maka ai ko ka gama sallar asuba kana iya dawowa gida ka ci abinci da suna azumi ashe kaga ya nuna ba ba cikin dare ake sallar sallar asuba ba ta dare bace sannan yace a shine lajaza lisaimi al'akalu fi waqtiha da ya halatta ga mai azumi ya ci abincin sahur a lokacin sallar asuba walau kanat minan nahari lakanat alqira'atu fiha sirra inda sallar asuba sallar yini ce to da karatunta da ake yi da ya zamo a sarci ba a bayyana ba kaga ba malamin da ya taba rubutawa cewa za ka iya sallah asuba kuma ka asirta karatu babu wannan karatu a cikin littattafai to waɗanga dalilai guda biyu su suka tabbatar da cewa sallah asuba ba a cikin dare take ba ba a cikin yini take ba wani lokaci a fi wakatin maksusi tana cikin wani lokaci keɓantacce bainan laili wanda hari shi tsakiya yake yana tsakanin dare yana tsakanin yini eh to wannan dai duka wasa kwakwalwa ne ta iya yiwa wani shaidani ya zo da tambayoyi yana ganin masu wuya ne don ya tozanta ka ko? ana samun irin waɗanda har zamanin shi mala akwai ire-irensu masu kuri malai wa in ƙila laka hawayo idan aka ce da kai ayyu sunnatin wace sunna ce tuji zubin nahari wadda tana isa in an yi ta wani yanki na yini wala tuji zubin laili amma in an yi ta a wani yanki na dare ba za ta isa ba ko ka yi ta da daddare kayi aikin banza mun ga sabanin matsala ta farko alwuqufu bi arafa akasin wannan ce ita wannan da rana ake yin ta sannan za ta isan ma mai ita amma in ya yi ta da daddare ba za ta isan masa to faqul al-udhiyatu shine yanka dabban layya dabban layya duka malamai sun haɗu musamman na mazhaba kan cewa ana yanka ta ne da ainihin lokacin walaha ko kuma dai kamin dai rana ta faɗi amma in rana ta riga ta faɗi to sai dai ka jinkirta ka sake bari sai gobe kila baka samu dabba ba har aka dawo da masallaci kana nan kana jira har aka yi sallah azhar ba labari har aka yi la'asar har aka yi magariba sai bayan magariba sai wani ya sallama ma ya ce ma ga ga dabba kai layya ko kuma ka samu kudin sayan dabba to karka ce a ai shikenan sallah ta wuce a eh yawa sai ka je kasuwa ka sayo dabba sai ka aje ta sai ta kwana gobe lokacin walaha lokacin hatsi sai ka yanka abinka da wanda ya yi ranar da kai da baka samu ba kayanka sai wansa hanki saboda lalura don ladar ku daya kuma dama ba dole ko kana da dabbat ba dole ne ka yanka ran sallah ko da misali tun yanzu ka fara kiwon rago har sallah ta zo to ana yi zuwa yi daga ce kai ne yau ba za ka yanka ba sai gobe sai ka bari sai ɗaya ga sallah sai ka yanka in ma ɗaya ga sallah ba ta ba ka sake bari sai biyu ga sallah duk wannan sunan salayya kuma ibada ce sai dai kana jin tsoron jahilai su ce to wannan muna ganin ba yau ya yi sallah ba to sai ka yanka abinka eh to amma dai wannan amfanin wannan kada ka ga wani yayi sai ka koma gehe kana maganganu ko mu ɗauka irin yadda muka ɗauka ga al'ada dole rana ake yanka ba dole ba ayyamu tashrik gaba ɗai ana laye cikinsu wa in ƙila laka idan aka ce da kai ayyu sunnati wace sunna ce tujzi'u bil layl take wadatarwa a wani yanki na dare wala tujzi'u bin nahari amma ba ta isa a wani yanki na yini faqul al witr shine sallar wutri saboda haka sallar wutri ana yin ta ne ba'da salatul isha daga ayin sallar isha'i to lokacin wutri ya kama har zuwa alfijir ya bullo da alfijir ya bullo kuma lokacin wuturi ya wuce to shi yasa mutumin da bai samu ya yi wuturi ba sai da alfijiri ya bullo to shi ne malamai suka yi ta maganganu shi in ya za ta isan masa ko ba za ta isan masa ba suka ce in ya yi sallah asuba ya riga ya gama shi ke ta kubce masa sai dai ya hari ta gobe in ko bai samu ya sallar asuba ba to ko almijiri ya bullo na iya shi a bita babu komi amma in ya riga ya gabatar da sallar asuba to shi ke domin wuturi tana da ƙarfi wa in ƙila laka in aka ce da kai ayyu sunnati wace sunna ce tuqta'u minha al-faridatu wadda take yanke farilla tunawa da ita yake sabbaba a yanke farilla kuma sunna ce faƙul alwutir ita ce wutir ko kana sallah asuba ne ka tuna ba ka yi wutiri ba to ya halatta ka yanke asuba ɗin sai ka fita ka je ka yi wutirin sannan ka dawo ka sake sabuwar sallah asuba ita wutiri tana da wannan muƙami mun karanta cikin dawul musali ina ba da ran fahimci wannan to ita dai a haka amma in ba ita ba duk wata sunna in dai aka shiga farilla kuma shi ke ba a dawowa ga sunna saboda farilla sai ka ce eh haka ne amma ban da wuturi ita wuturi malamai na mazhaba sun ce a ana iya yanke sallar farilla ta asuba kenan don a dawo a yi ta sannan a sake dawowa a yi asuba in kana bin liman wasu sun yi magagan ba da kai an kai karatun kawai musalli ba a to ka samu ka saurara shehu abdullahi ya yi bayani kana mai da mu bayani an gane wannan ko? to in ka bi liman to ka shiga cikin kurkukun liman masajinul iman mun karanta shewa abdullahi ya kawo su kana ciki abinda za ka yi sai ka haƙura ka ci gaba da bin liman in ya sallame sai ka je ka yi wuce sannan ka sake dawowa ka maimaita su ba waccan da ka yi tare da liman babu ta intaha to bayanin wannan matsala ya ƙare wa fi hadal qadari a cikin kawo maka wannan gwargwadon bayani kifayatu akwai isarwa akwai wadatarwa liman ga wanda nawwara Allah basiratu Allah ya haskaka hasken zuciyarsa idan an ce albasiratu shine hasken zuciya idan an ce albasru shine hasken ido in an ce lahu basira ma'ana akwai haske a zuciyarsa shine ma'ana to albabul awwal babe na farko fi shuruti wujubi salati yanzu ne za a shiga littafi wannan babe zai karantar da mu game da sharuɗan wajabcin sallah ba a cewa sallah wajibi ce ga wani sai waɗannan abubuwa sun tabbata in ba su tabbata ba to sallah ba ta zan dole a yi ta ba shi ne ma'ana idan an ce albab kuma shine kofa eh ita ce kofa ta farko da za ta ba mu dama mu shiga cikin bayanai da littafin ya kunsa idan an ce sharaɗi shuru jam'u sharaɗi a takaice don a gane shine duk abin da za a ce dole sai ya samu ne sannan ibada kaza za ta zama wa karfafiya so da shi kharijin yake kharijin ne anil mahiyya an gani yauwa saboda haka sai ka biyo ta kansa sannan ne za ka shiga cikin abin da ake kira da almashirutu almashirutu abin da aka sharkanta ko almashirutu alaihi ko almashrutu lahu wanda aka sharɗanta sharadi don shi to sai ka tsallake sharadin ne sannan ne za a ga gare shi ana kiran sa da almashrutu lahu wanda aka kawo sharadi don sa wa amma shurutu wujubiha to sharuɗan kala biyu ne kamar yadda ya ambata amma sharuɗan wajabci su ne ya fara da su in ya gama zai kawo shurutu na siha sharuɗa na inganci su kuma sai sun tabbata ne sannan sallar za ta zama sahiha to sai ce fa khamsatu ashiya'a abubuwa guda biyar ne al-islam musulunci duk mutumin da zai yi sallah to sharaɗin wadabcin sallar nan shine a samu musulunci tare da shi daga wannan kenan kafiri sallah ba dole bace gare shi a wannan yana koma zuwa ga sabanin malamai na usulul fiqh shin halil kuffaru mukhatabuna fi furu'id din su kafirai dama babu sabani kan cewa umarni na usul kowa ya shiga musulmai sun shiga kafirai ba sun shiga wannan ba sabani wurin malamai ijma'i ne na malamai usulul dini to wannan annabi kowa ya zo da shi amma furu'ud dini rassa irin su sallah zakka azumi da sauransu da Allah ya ce aqimus salata wa atuz zakata shin hadda kafirai sun shiga to sai malamai sun kai sabani ko suka ce kafirai sun shiga to in mun dauki cewa kaulin malaman da suka ce kafirai ma sun shiga cikin wannan hidayi to kenan sallah ta wajaba akan hatta kafirai kina ranar tashi alkiyama Allah zai kama su da laifin barin sallah banda laifin kafirci shine rashin imani to zai kama su da laifin rashin sallah rashin bayar da zakka in suna da wadata rashin azumi rashin aikin hajjin Allah ya hore musu su a wurin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a al-kuffaru laysu mukhatabina fi furu'id din kafirai ba su shiga cikin umarni ko hidayi ko magana na ainihin rassa na addini ba kawai sun shiga ne cikin usulul dini da Allah ya ce a yi sallah a yi azumi a yi zakka a yi aikin hajji da sauransu kafirai ba sa ciki to kenan tun da ba sa ciki sallah ba ta zan dole gare su ba azumi bai zan dole gare su ba zakka ba ta zan dole gare su ba da sauran abubuwa na ibadu to bisa wannan kaulin ne shi mala ya tafi a kai shi yasa ya kawo wannan magana shi yasa sai ya fara da al-islam to in ka zo dole kai wannan bayani hmm yawa eh musulunci sharadi ne na wajabcin sallah amma bisa ra'ayin malaman da suke suke ganin cewa kafirai ba su shiga cikin umarni na rassan addini wannan duk malaman usulul fiqh su yi wannan bayani a sheku abdullahi ya yi dogon bayani cikin alfiyatul usul a haka nan jalaluddin siyuti a littafinsa alkaukabus safai na usulun fiƙi da ya waƙe na jam'ul jawani na tajuddin sufi ya kawo wannan bayani haka al'imamul gazali a littafinsa al-mustasfa shi ma ya kawo wannan bayani haka al'imam muhammad ibn ali a shaukani littafinsa al'irshadu shi ma ya kawo wannan littattafai na usul fiƙe da dama Allah ta'ala ya samu dace wasani na biyu albulugu balaga sharaɗi ne na wajabcin sallah duk mutumin da bai balaga ba to baka cewa dole ya yi sallah faka cewa dole ya yi sallah bi yasa shi kuma suka ce li'annahu laysa mukallafa don ba mukallafi bane saboda wancan hadisi da ya shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an dauke alƙalami akan mutum to daga cikin su akwai al-sabi yaro wanda bai san bai mabalki ba so da haka babu alƙalami a kansa amma alƙalami biyu na an ka ɗauke mishi cikin al'ahkamu takalifiyya an ɗauke mai wajabci an ɗauke mai haramci amma da makaruhi da mustahabbi da mubayi duk sun rataya a kan yaro eh duk abin da yake mustahabbi ba wajibi ba to ba bambanci tsakanin babba da yaro ba bambancin tsakanin baligi da wanda ba baligi kowa an neme shi duk abin da yake shi ma makaruhi eh to shi ma ya shari hatta karamin yaro an ga me yasa ya shafe shi saboda ko kayan makaruhi ba za a ce a rubuta ma zunubi ba amma in ka bari kana da lada haka nan mubahi abin da yake ko ka yi ko ka bari duk dai istiwa juz'aini yi da rashin duka ɗaya ne to su waɗannan guda uku suna hawa yawo suna hawa kan yawo amma da abin da za a ce dole da abin da za a ce haram waɗannan su ne hadisi ke magana kan cewa rufi alƙalama an salatin daga cikin kawo yawo to sai a kiyaye duk abin da ya shahi musu haɗi ba a bambantawa tsakanin babba da yaro inda yaron nan mumayyizi ne yana iya tantance ya sauƙi wa yi farrika bai na lashiya yana iya rarrabe abubuwa to babu babu bambanci an fahimci wannan sun haka in yaro mu mayyizi ya zo gaban sahu ya kulla sahu to haramun ne a zo a mai sai sahun baya wannan ba daidai ba ne wai sai a ce a jaye shi a kawo wani babban to shi babban mai amfanin da tun da yaro ya fi shi sanin mahimmancin sallah ko kuma yadda wasu ke yi sai ya shiga sahun baya in waiwaye ga wani babban mutum sai ya dawo baya sai ya tura shi shi koma ba ba a yi haka wajen al'amurra waɗanda suke al-mustahabba ba a gabatar da wani abu wannan ka bari sai cikin al'amuran duniya in ka samu dubu ɗari kana ya ɗauka ka bashi kai ka haƙura amma abin da ake ba da lada to bari kai ka fara samun tukuna to an fahimta wannan an fahimta wannan ko to shine albulugu da yake magana to ita balagan nan a tana farawa ne lokacinta daga shekara sha biyar har zuwa sha tara ko sha takwas ko sha bakwai saɓani ne na malamai wasalisu sharaɗi na uku al'aƙali eh hankali shi ma sharaɗi ne na wajabcin sallah mutumin da ba ya da hankali to sallah ba ta yi wata waje ba kansa a lokacin haukarsa ba a cewa dole mahaukaci sai da ya yi sallah don koyar ma ba ta karɓu ba saboda babu babu hankali shi ma yana cikin uku ɗin can da hadisi ya ambata sai san da ya samu hankali warrabi sharadi na hudu irtifa'ul haidi wal nifas daukewar jinin al'ada da jinin haihuwa shi ma wannan sharadi ne na wajabcin sallah idan mace na cikin jini bai dauke ba na haihuwa ko na al'ada to sallah ba dole mu ci gari ta ba wajibi ba ce ban ma ko jinin ya dauke ko ba za ta mara ma sallah an dauke mata sallar kakam a an fahimci wannan ko injini ya ɗauke to shi ke daga nan ne sallah za ta waje ba a kanta kamar yadda dai in mun shiga cikin littafin duka malam zai yi bayani dukhulul waqti shigan lokacin sallah shi ma sharadi ne nan yawwa yanzu mun yi la'asar ko rana ba ta faɗi ba to magaribar da za ta zo ba wajibi ce gare mu saboda lokacin ta bai zo ba eh baka cewa wai magariba ta waje ba gare ni ta yau a ba ta zama wajibi gare ni sai lokacin ta yake duk sallar da lokacin da bai shigo mutu bata waje ba kun gane wannan bata waje ba dole in yi ba don ko na yi ba za a karba shi ne abin da ake magana wajahin wujubiha wanda ya yi musun wajabcin ita sallah ɗin nan ya ce shi bai yarda da dole ce a yi ta ba kuma ga dalilai da ke wajabta cewa ta wajaba sai ce shi ya ba ta wajaba ba aka duba ba mahaukaci ba ne eh aka duba ba yaro ba ne aka duba ba kafiri ba ne aka duba kuma ba mace ba ce amma duk waɗanda yan suka ce sallah ba dole ba ce kuma a wannan yanayi suka ce sallah ba wajibi ce gare su ba a wannan yanayi to ba su yi laifi ba yaro yana dama ya ce ni fa ba dole ne in sallah ba ta waje ba gare ni shi ma mahaukaci eh ita ma mace da ke cikin jini eh to saboda haka sai dai in sun koro wajabcin sallah ne mutlakan da wannan yanayi da ma wani yanayi wanda ba wannan ba to wanda ya yi musu wajabcin sallah mutulakan au ruku'iha ko yace bai yarda da ruku'unta ba au sujudiha ko yace bai yarda da sujudarta ba kafirun murtaddun to wannan kafiri ne kuma murtaddun ne yayi rida ya bar musulunci an bayyana wannan yuskata ana neman sa ya tuba idan har ya bayyana an san shi sai a kira shi a ba za a kafirta shi ba dole sai an samu shuruɗin takafin tawaffuru shuruɗin takafin wantifa'ul mawani ba haka ɗaya ne mutum ko ya yi kafirci za a kafirta shi ba akwai abubuwan da ake hange akwai sharuɗa za su kai kusan guda shida na farko sai an duba an gashin ma yana da hankali kafiri ko da ya kafirci ba kafiri ba ne saboda bai da hankali sannan an duba an ga baligun ne ba yaro ba yaro ko ya yi shirka ko ya yi kafirci inda mai balaga ba ba kafiri ba ne sannan alayyalin shi ne na uku abin nan da ya yi na kafirci shi ya san wannan abin kafirci ne idan ya yi kafirci sai aka zo aka yi bai ya ce a tsari ma ɗauka kafirci ba to ba kafiri ba na hudu sai an samu alƙasu ya zan ko da ya sa abin kafirci ne kuma ya zan ya yi nufin kafirci amma in ya yi sai wata ƙarina ta nuna ba wannan abin yake nufi ba wani abu yake nufi na daban to ba za a kafirta shi ba kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya bayani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman hmm to wannan shine alqasd ko kuma wancan da a yazo ya tara iyalai yace in ya mutu su kona shi hadisi sahihi me ce to yana yiwuwa ne saboda ina ganin na yi laifi kaza da kaza da kaza na wa Allah laifi in na je ma Allah da wannan laifin to akwai matsala amma in kuka kona ku sheke rabi a tudu rabi a ruwa in kuka yi haka kun ga shike na Allah ba zai samu damar ya haɗa na bale shi na azaba sai ɗaya ne na masu majahilai ne sai suka cika wasiyar kaga matsalar rashin karatu ya ɗora su akan kafirci su ma saboda rashin karatu sai suka bi shi suka yi sai Allah ya haɗa shi ya haɗa naman sai ce me yasa kai ya haka ta saboda jin tsoron azabarka kaga wancan abin da ya baya ne don ya kafurta da Allah to sai Allah ya ce na gafarta duk da ya kafurci ta bangare ne an gani bangare na farko shine ya yi inkarin tashin kiyama tunda yana ganin yanzu ya yi mai haka za a tayar da shi na biyu ya yi inkarin ƙuduratun lai allah bai da ikon ya dawo da shi yadda yake kowannensu kafirci dukkaninsu guda biyu akwai wata mata da ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ta ne masa fatawa jini kawai ya ci gaba da zo mata ba yankewa sai ta daina sallah can can da ta ga abin ya yawa sai ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ai wannan jini wata cijiya ce ya zubar da shi bai hana yi ibada amma ita abin da ta ɗauka ba dole ne ta yi ibada tare da rashin sallah kafirci amma ba ta kafirta ba saboda ta yi abin ba tana niyyar ta kafirce ma Allah ba to in mutum ya yi kafirci sai an sai in ƙarina ta tabbatar da cewa ya yi nufin kafirci ba wani abu ya yi nufi ba ala fahimtar wannan to sai an kula da wannan sannan sai an samu alikhtiya ko kuma abin da ake kira da alkhabar ko al-ikhtiyar wacce al-qasd wannan al-ikhtiyar ya zanda son rai ne yayi ba ci da sashi aka yi ba in yayi kafirci sai muka gano suka gallaza mai hayyayi wannan abu to ba za a kafuta shi ba ba a ba a saboda muku rahun an binci wannan na shida shi ne alamun tawili shi ne kada a samu tawili tare da shi ya zai ya ɗan dogara ga wasu shibuhohi wanda a zahiri za ka kama haka ne amma kuma in ai bayani za ka gajiya wannan ba dalili ba ne kawai misali hadisin mu'azu ne jama'a wanda wasu malamai sun hassana shi lokacin da ya dawo daga kasashen ahalin kitabi da ya je sai ga kawai duk wani babba daga cikinsu in za a gaisa sai a yi duka sannan a gaisa sai ce to ai mu a wurinmu ba wanda ya kai girman annabi sallallahu sai ya sa marai ne in ya je madina abin da zai farawa annabi ke yana dawowa madina haɗuwarsu da annabi kawai za su gaisa sai su ne ƙasa annabi ya ce ba haza ya mu'az me wannan kuma ka zo da shi ya ce eh kaji kaji kaji labari da ka tura ni da awa ahadul kitabi kun san dama annabi ya tura shi ga abin da naga suna wa manya daga cikin su sai nace to kai ka fi cancanta ai ma wannan to kaga wannan tawili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to ai wannan abin da ka zo da shi yanzu da kabari na ko da ka zo na rasu ka iso kabari na za ka yi min wannan ya ce a ya ce to izan falatafa to ko ina raye karkai ai laukuntu amiran laukuntu amiran ai li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li'izami haqqihi 'alayha to suka ce burhanin da ya yi ko sujudar da ya kafirci amma annabi bai kafurta shi ba me yasa kuma qur'ani ne ba goshi aga da kasa ba domin mu'azu malami ne bai yiwa a ce ya jahilci dora goshi ga kasa wai ba kafirci ba ana yin shi hatta ga wani Allah mutumin da har za a tura ya je ya musuluntar da wasu to shi ne malamai suka ce dama lafazin sujuda tawalu ma ana kiransa sujuda a luga a sujudu fil luga kaskantar da kai da tawalu an gani sunansa sujuda ruku ko sun koyawa ana kiran shi sujuda gurhani shi ba ana kiran shi sujuda dora goshi ga kasa shi ma ana kiran shi sujuda duk wannan lafazin sujuda ya kunshe shi amma in aka ce sujuda aka yi ilaki babu wata karina to galibi ana ishara ne zuwa ga dora goshi da hanci ga kasa to wannan su ne shuruɗu takafir duk sanda za ka ce wani mai suna kaza kafiri ne sai ka hangi waɗannan abubuwa bayan ka hange su sannan nassi ya tabbata kan cewa abin kafirci ne sannan hakan nassin ke nufi wani abin da ke da alaƙa da shi mai aikin ko to shi kuma hukuncin fa shi ne nassi nassi ya tabbata na harko ba a kafirta mutum akan matsala khilafiyya in malamai kaza suka ce kaza kafirci ne wasu suka ce ba kafirci ba ne to in mutum ya yi shi ba a kafirta ana kafirta mutum ne akan abin da yake kafirci ne ijma'a hmm? kamar wannan matsala da malai kawo inkarin wajabcin sallah wannan ijima'i ne na malamai kan cewa ne kafirci kuna fahimtar wannan bayanai ko yau amma ya halatta abinda ake kira wani ana kiran shi duka ta kafirul mu'ayyan duk sanda kake son ka kafirta wani kaga ashe akwai buƙatar wanda zai kafirta mutum ya zama malami ne saboda ya zai na iya hango waɗanda abubuwa amma irin yadda kai muke wasa da wannan kalma kai ka kafirta wa eh to in wanda ya tabbata kafin yiwa gare ka ta yiwa don ita ya an sake ta an ce annabi ya ce ba ta faɗuwa shi wanda ka furta ba in ya cancanta ya zamo kafin shi ke in bai cancanta ba ta ce ta ya wato to za ta dawo gare ka to saboda haka sai mun yi hattara sai mun yi a hankali ba kawai da zarar mun ga mutum ya yi abu ko da ka san kafinci kai tsaye wuce ai kai kafin ne me dalili saboda kayi kaza to ba haka malamai ke kafirta mutum shi yasa ko can zamanin da magabata malamai su ne za su haɗu su yi ijima'i su tattauna sai su yi hukunci kan cewa wani kafiri ne kamar hallaji wani da ake kira hallaji da ya da awar shi Allah ne yana ɗauka sifofin Allah yana arba makansa sai malamai sun kai mitin suka haɗu suka tattauna sai suka kafirta shi an fahimci wannan zakin yau amma abin da ya shafi al'ausaf da al'afa'ad wannan za ka iya cewa aiki ka za kafirci musu wajabcin sallah kafirci ne bokanci kafirci ne su juda ga wani allah kafirci ne bautan kabari kafirci ne wannan za ka iya yi amma ka ce wani da ya yi kaza mai suna kaza to wannan shi ne yana buƙatar sai an samu waɗancan sharuɗa guda shida sannan nasi ya tabbata kan cewa kazan nan kafirci ne sannan hukuncin a fili yake sannan malamai sun yi ijima'i kan cewa eh kaza ɗin nan kafirci banda abinda malamai sun kai saɓani muna fahimtar wannan to saboda almajirai muke shi yasa ni ɗayi wa'annan kuma yana yawan jin kalmomin suna fita daga bakunan to Allah ya kare yusta tabu ka gani za a neme shi ya tuba fa in taba turika in ya ce ya tuba yanzu ya yadda da sallah wajibi ce to sai a bar shi wa illa qutila in kuma ya ki tuba to sai a kashe shi an ce kwana uku za a bar shi idan kwana uku suka kare bai tuba ba to sai a yi sai a kashe shi shi ne alƙali ko sarki ko hukuma su kuma su da wannan nauyi amma waɗanda za su yi mai hukuncin kafirci su ne malamai su iya kasa su yi hukunci sai su rubuta sai su kai ma hukuma ita kuma hukuma aikin ta yanzu ta kamo shi sai ta sare ne kai su kuma malamai ba su da damar da za su kashe shi in suka yi wannan su kuma sun shiga haƙƙin da ba nasu ba to shi ma wanda yana da kyau fahimci wannan malami ba a ba shi dama ya ɗau doka da kansa wa man aqarra bi wujubiha wanda ya tabbatar da wajibcinta wamta na min fi'liha amma ya ki aikata ta wai shi ya yarda da sallah amma kuma bai mafi yawan mutanen mu ko su kuma wannan babin suke musamman matasa da yan mata da sauransu za a ga duk wani abu na musulunci ba sa musu yi sallar karan kanta suna girman mata amma ba sa yi to fa laifa bi kafiri irin wannan shi ba kafiri bane sunan shi fasik sunansa fasik amma ho ba wai kyale shi dai za a yi ba kawai shi kenan mu kyale ɗaya matasa su ne mana yawo cikin unguwa ba sa sallah wai ba a yi musu komi da hujjar cewa ba kafirai ba ne la dole doka za a za a zakulo su a fito da su shi ne mala ya ce walakin layu ƙaro ala zalika ba za a tabbatar da shi akan haka ya ta tahiya haka wani baka sallah ya to shi kenan ku kyale shi in ya kai ne yawa a eh abinda dai ba za mu yi ba za mu ce shi kafiri ba ne to hukuma za ta kyale shi a'a me za a yi masa to shi ne zai fada bal yutlabu bi fi'liha hukuma za ta neme shi dole ba sai yayi sallah ila an yasira ma'ahu min alwaqt kuma za a bashi jinkiri hukuma za ta ce beto yanzu kaga rana bata faɗi ba ko kuma eh rana bata faɗi ba kai sauri kai la'asar za a bashi wannan notice sau haka lokacin da ya bayyana cewa bai sallah to sai a kalli wannan sallar da ake ciki in lokacin ta bai hita ba to sai a yi mai jinkiri a ce shi an ba shi dama ya je ya yi ta sai ba za a yi mai wani hukunci na bugu ko na wani abu ba ila an ya sira ma'ahu min lokacin daruri har sai an kai gab ko matakin da ya kasance ma'ahu tare da shi min alwaqati daruri na lokaci na garura ma ya sa'u raka'atan kamilatan abinda ya rage lokacin sallar na garura ya fita yana yalwata ay raka'a guda cikakkiya bi sajada tayha da sujudunta guda biyu misali a ce abinda ya rage lokacin na garuri ya fita bai wuce minti biyu zuwa uku ba iya dai time din da ke bada dama ay raka'a daya to har zuwa wannan tayan za a jinkirta ne kenan kamar yanzu ba za a yi mai hukuncin bugu ko bulala ko ɗauri ba sai a ci gaba da jinkirta mishi a ce mai hoto lokaci wana tafiyawa ka faina asar da azahar sai a kyale shi sai ya san abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce gwargwadon tayan ɗin da za a yi raka a ɗaya ba to da an kai wannan lokaci ya ƙi to sai a hukunta shi fa'inin tana in ya hannu aka ce mai hosora gwargwadon raka a guda ba da ruri ya fita huddina to sai a tsorata shi ce mai in ba ka yi ba za a yi ma ɗaurin rai da rai ko za a yi ma bulala ɗari a yi mai dai kalamai na tsoratawa shi ne hujjida wato riba to kuma a ɗanyi mai buloli a yi mai bulala ko biyar har zuwa goma dai malamai suka ce kan su wuce bulala goma fa in lam yafa'al bayan an yi wayannan duka an gama yaki to qutila bisayf sai a kashe shi da takobi amma haddan la kufra sai dai kisan da za a yi kisa ne na haddi ba na ni ba na kafirci ba ma'ana duk abin da ya kamata a wa musulmi na harkar jana'iza za a yi masa to kun gaba kyale mutum ake yi ba wai don yana kafiri an ka kashe shi ba shi yasa kace an ce haddan don a tabbatar maka da cewa hawaye shi musulmi ashe ko musulmi akwai matakin da zai kai a musulunci musulunci ya halatta a zubar da jininsa kuma yana nan musulmi to saboda haka da wancan da aka ce kafiri ne da wannan da aka ce shi musulmi ne fasi kaga kowannensu akwai inda shari'a ke ba da dama a kashe kowanne daga cikinsu so da haka in mun samu mutum a cikinmu bai sallah to wannan matakin za mu ɗauka idan muka tabbatar da cewa ya yarda da wajabcin sallah to ba za mu kafirta shi ba ba za a kafirta shi ba sai a ci gaba da yi mai nasiha a ce to wani ka je ka yi sallah idan aka ga tayin ya fara tafiya ce mai tofa kaga garuri na nan na tafiya in an haka matakin da sauran raka'a ɗaya to nan ne da sai a ɗan tsorata shi a yi mai barazana a yi mai yan buloli a ɗan mamarai ce maza ka yi sallah a ɗauko ruwa a bashi to yi yankiya daga nan sai a kashe shi ana wa matasan mu haka wayanda ba su sallah eh sai Allah ya gyara to sai ce wa salla alaihi ghairul imani amma kan liman yayi mai sallah a nemi mutum wanda ba mashhuri ba wanda jama'a ma ba su san shi ba sai a sa ya jagoranci mai sallar jana'iza amma kada liman ko na unguwa ko limamin gari ko shugaba duk mutumin da yake ne mashahuri ne babba to ba zai jagorance masa sallah ba saboda ya zamo wa'azi ga ire-irensa kila yana da aboki zai ce ah ni ma yanzu haka za a yi to lahi bare in gyara eh ka san kowa na son in dan uwa ne mutu a ce an ga mutanen kirki da dawo ko to sai a tara mai mutanen da dai ba kowa ba ya ayyuhan nasu yadda ake faɗa wa ahlil fadli kuma kada mutane masu falala su yi mai sallah irin shi duk wani ne wanda yake shugaba ko wani kungiya ko wani mai falala a unguwa kamar mai unguwa unguwa kamar malami mai karantar da mutane a islamiyya da sauransu duk waɗannan ba su halartar sallarsa to wannan shi kuma ana gargadi ne ga waɗanda an raye shi ya riga an gama da shi na ko walau kharaja waqtuha mala yace da a ce sallar da bai yi ba lokacin ta ya fita wasarat fa'itatan ta zamo kubutacciyar sallah fala yuqtalu ala al-asai to nan ba za a kashe shi ba in ya ko da labari ya kai ma hukuma lokacin sallar ya wuce to waccan da ta wuce ba a kashe shi saboda ita yanzu sai dai a hari ta gaba wadda ta wuce yanzu shi ke ba da ita za a yi mai wancan hukuncin da mun ka ambata ba eh wala yi kutalu bi fa'itati ba a kashe mutum idan bai yi sallah ba kuma sallan nan lokacinta da muhtari da zaruri duk sun fita kawai mutum bai yi azahar da la'asar ba har rana ta fadi sai labari ya kai ma hukuma ko malamai eh to ba a tsaidan mai wancan hukuncin kisa saboda azhar da la'asar da bai yi ba a kan zance mafi inganci a waɗanda sun kace kai kashe shi zamu yi ko ta wuce sai mun dace kai takobi kuma ake sawa mai kaifi sai a sare mai waya ba bindiga aka sa a halin mutum bindiga wuta ce ba a kisa da wuta kuma takobi za a samu mai kai irin na zuwa guda ɗari sai a baiwa mai ƙarfi sai tsare mai waya shi ke eh fala yuqtalu ala al-asai wa yu'maru as-sabiyu bis-salati ana umurtar karamin yaro da yin sallah idza balaga sab'a sinina in ya kai shekara bakwai da yaron ka ya kai shekara bakwai eh to da kaga bai sallah ba ya mai magana an fahimci wannan wa yudrabu ala tarkiha in kuma ya ƙi ka ce yayi bai yi ba to ana bugun za a ɗanyi mai buloli amma ta adiban bulalar da za a mai taladabi ce mai ma'ana taladabi ba zana ce za ka yi sai jini ya hito ba eh ba shi ake nuni ba sannan ba mari ne za ka yi ba bulala za ka samu ka zane shi yadda zai fahimci cewa dai ya yi kusuri amma kakkai mai bulalar da har za ta cutar da jikinsa wannan ka fita haƙƙi kayan abin da shari'a ba ta saka ba da wasu malamai sun yi saɓari idan ya je wajen bugun sai ya kashe ɗan ba malamai sun gace babu komi amma ya yi laifi ba a kashe su eh ba ko ya kashe ɗade ba a kashe shi iza balaga ashara sinina amma inda zai buge shi sai ya kai shekara goma to daga wannan hadisi malamai suka ce ashe duk almajirin da bai kai shekara goma bai halatta a buge shi ba muna shigo? to da an kawo ma ɗalibi ko ya yi laifi inda bai kai shekara goma ba to bai halatta kai bai bulala mu malaman islamiyya saboda ga abin da ya fi abin da ya kai amma kuma ba a ce a bige shi ba ita ce sallah sallah ma inda ya budan ya kai shekara bakwai ba abu mu sai dai a biyo mai da hanyar da za a kwadaita mai eh a nuna mai muhimmanci ta inda za a fara bugu ne sai ya kai shekara goma sai ya kai shekara goma to shi yasa suka ce ashe babu wata doka da ta halatta a buge yaro sai ya kai shekara goma don sannan ne ya fara sanin abin da ya dan daji amma wa'ancan shekaru duka na hauka ne bai da hankali to waka bugun mahaukaci sai dai a ɗan yi mai haɗa a ɗan kwaɗaitar da shi a ɗan samai hikimomi da siyasa da sauransu sauransu ku daina bugun yaran mutane in ka bai yaro to ba ne na da damar da zai ja mai haƙƙi in bai kai shekara goma to insha Allah suna cikin matsalolin da shewa Abdullahi ya tattauna cikin al-fara'il jalila in ma za a buga nawa za a yi ya ake bugu duk shehu ya yi bayani da wacce irin bulala ya kamata a buga ba a zuwa na abubuwa da jahilci ba to Allah ya sauwa to da haka in kun shiga littafin duka za a karasa bayani amma dai sai a kula da wannan kuma kana da dama sai ka sa doka in yaro bai kai shekara goma ba ka ɗauka ta ya har saura hannu gare ka eh ko ko wala ibrahim to kaga da yazo ya tsawo halar da kai kuma shari'a ba ta yadda ka bagai ba to ya za a yi kuma wannan ko ɗanka ne ba wai ana magana ne wannan umuman ne ba ko ɗanka ne in ka haife shi dan ya malami in bai kai shekara goma ba ka bugu shi in ka bugai to Allah zai ba shari'a ba ka sha to ai ɗana ne na'am wa amma shuruɗu sihatiha amma sharuɗan ingancin sallah ba sab'atun bakwai al-awwalu na farko at-taharatu min al-hadath al-asghar salgaka daga karamin hadasi fitsari kashi rini wal akbari da babban hadasi janaba da sauransu ba a sallah dole sai an tsalkaka da waɗanga abubuwa guda biyu wasani na biyu taharatul khabasi tsalkin habasi shine tsarkin ƙazanta ko najasa tsarkin najasa fi saubi a cikin sutura wal badani da jiki wal makani da inda kake sallah din me makan wa huwa ma yamassuhu inda alqiyami was sujudi wal julus shine abin da gabansa suke shafa lokacin da yake tsaye da lokacin da yake sujuda da lokacin da yake zama iya daidai wannan wuri to shi an ka wajabta mai ya tsabtace amma don kusa gare akwai kashi ko fitsari wannan babu kuma in dai bai cikin inda zai tsaya da ƙawawansa bai cikin inda zai yi sujuda babu kuma shi ne ya ce wa amma ma laye musu amma duk abin da jiki ne ba zai shafe shi ba fala ya duhu wannan ko kusa gare yake ba zai cutar da shi ba ko akwai fitsari kusa da kai in dai baka tabe shi za ka iya sallaka ko akwai kashi in kana iya hankurin warinsa in dai ba ka taɓe shi to za ka iya yin sallaka ba komi ba ne shi ne ya ce wa yi jizu yana isa an yi salli a ala hasiri ya yi salla saman tabarma bi ƙarfi il'akai min ku najasatu amma kuma gehinta akwai najasa tabarma ce gehinta akwai najasa amma gehin ila biya da to ya halatta ka koma gehin da Allah ya alau kai sallah wancan gehin da adana shaza sai ka ita mutu ba wai sharadi ne ita ta bar gaba ɗayan ta sai ta zama tsarkaka ba a iya inda gaban ka za su taba na an ka wajabta ma ka wanke shine bi tsarafi al-akhari minhu najasatu wasalisu da uku satrul awrat rufi al-awra shi ma wajibi ne daga guwayu zuwa cibiya shine mafi karancin abin da ake son namiji ya rufe ita kuma mace gaba ɗayanta al'aura ce banda fuska da tafuna hannayenta warrabiu na hudu istiqbalul qiblati fuskanta alqibla shi ma wajibi ne sharadi ne na ingancin sallah in ka fuskanci wani wuri ba a kibla ba da gangan to ko kayi sallah ba ce ba amma in cewa kai kayi ta hasashe kayi ta hasashe sai bayan kayi sallar ka gano sai ka gano cewa ashe baka kalli alƙibla ba to wannan babu komai sallar ka ta yi wal khamisu na biyar dukhulul waqti shigan lokaci kaga shi wuri biyu yake shiga ya shigo can wajen shurutu wujubis salat sannan nan ya shigo wajen shuruɗu sihhatis salati wasalisu na shida tarkul kalami barin magana don magana da bata shahi sallah ba to karka yi ta in ka yi magana kana sallah to sallar ta lalace musamman da gangan wasari'u na bakwai tarkul afa'alil kathira barin ayyuka masu yawa irin susan jiki ko gyara rawani ko hula to duk wannan ba daidai ba ne ko gyaran gemu to ba a bukatar mai sallah shi waɗannan ayyuka don ba su cike ayyukan sallah shari'a ba ta daidai ka da su ba ka yi kakkaɓi-kakkaɓin da za ka yi tun kanin ka fara sallah ko wani susa jiki da sauransu ko wani yawo da kawawu ko a ɗage ƙafa guda a yi kaza ko a ƙara ba gaba a dawo baya wannan duk haramun in yayi yawa yana lalata ba sallah eh inta to wannan babu ya kare wa fi hadal qadari a cikin wannan bayani ko kimanin wannan ko gwargwadon abin da muka kawo ma kifayatun akwai isarwa da wadatarwa liman nawwara Allah basiratahu ga wanda Allah ya haskaka wato hasken zuciyarsa kuma nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai in mun dawo sai mu ci gaba binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته